الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناه أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المعذر والتابع بنظرة تأتي لنا بالظفر ليس عليكم جناه بالي في أكنكم an ta dukulu biyutan ku shiga gidaje ko ku shiga wani ɗaki gaira masunatin ba wajen zama ba ne dama aslan wannan waje kila su to ne kila kuma rumfar kasuwa ce kawai ko kuwa wajen ka yanzu rumfar kasuwa da za ka je ka yi siyar a tamfa ko ka je ka yi a ce sai ka yi izini kuma ya ka yi sallama ya ga wahala ta samu duk ba wannan ake nufi ba wajen da da gado da komai da wajen kwanciya a iya sauke mayafi mace ta iya cire kayan ta ɗakinta ne miji bare garjin rana munan ikon Allah Allah ya kawo nefa yanzu Allah ya kawo fanka amma da akwai garuruwan da duk babu yanzu kasashen larabawa da yawa mun shiga Murtaniya da kaza kaza ba su da ba sa yin fanka ko AC saboda yanzu in fanka ta dan busa ka kaɗan to kuma da ka fita waje ka shiga uku to gwara ma kasti ba sa burtita ba sa kaza kayan su galibi cotton ne suke sawa cotton ne suke sawa ba sa yarda da kaya mai roba kuma galibi babbar riga ce faro faro inda iska ko ina ginin ma za a yi inda ventilation iska tana ta kaiwa tana ta kawowa sun tafi daidai yadda ƙasar su take to duk wani abu da zai wahalar da ba sa yin wannan to za a galibi ya an safe riga kuma in ma garji rana ne ma kila a cire kaya duk gaba ki daya bare ma wa'yansu kasashen ma wani zuwan garji rana a wani tsofaffi ma wando ma ya cire akwai kawai ai mu wannan kasashen akwai wani da ake sulle sulle iyayen mu na gabas ai suna yin sulle ko a cire wando a cire kai sai dai babban riga a sabe sai ga to baka sallah ba yana da mun ga wani babban gwani malamin qur'ani kaza ga sakatare yana dan rumfasa ya dama ba hasken ma da yawa duka wanda sai a cire duk ma zai kuma ita buga tilawa wani zai kuma ita buga tilawa ita buga tilawa wannan in baka yi sallama ba ai dama za mu zo ma akwai salatu auratin da kuma akwai lokaci ma al'aura ne guda uku ma ba a shiga yau ba duk za a iya wannan to in ba wannan ba jiya Allah tabaraka wa ta'ala to kaga yake sallama ce to zan shigo to mai aiki sai ya san yadda zai iya gyara duk da baki ɗaya to amma in ba haka mane wannan wajen da kowa ya iya shiga ne wannan shi kenan kawai sai ka shiga to shi ma kuma in kamar su ban ɗaki ne su waye kakka turum ka buɗe ƙofa nan da nan ka sai ka kwankwasa sai ka kwankwasa dai alama dai da za ka ga dai ai wajen ba ban ɗaki ba wajen zama bane amma kuma shi ma haɗari ne ai wajen yin tsiraici ne duk da baki ɗaya to akwai irin wannan waje to in ba irin wannan waje ba to fa laysa alaikum junahu ba laifi nan ta dukulu ha ku shiga biyutan gaira masunatu ko ku suto ko ku aslan gidan ba a tare ba ba kowa a ciki to ba laifi wannan ba haika ne ba kowa a ciki amma kuma karatu zai zo ana so da ko ba ai akwai mala'iku a ciki ai akwai mala'iku a waje ana son aikin ko ba kowa a ciki sai assalamu alaikum ka ambaci sunan Allah kai sallama ka shiga saboda mala'iku da suke ciki duk da baki daya wannan kenan to ba laifi a gare ku an ta dukuluwa ku shige ta ko an ta dukuluwa ku shige ku shiga buyutan ɗakuna gaira masunatin ba wacce ta wata zama ba fi amata ullakum akwai amfanin ku a ciki akwai kayan ku a ciki su to ne zaka shiga ka ebo da hatsi ka shiga ka zaka ko ko wannan waje ne da ake ajiye kaza duk za to wannan duk ba laifi a wannan waje diga ko ofis kaza ko kaza duk dai wannan duk ba abu abu ya mata'un lakum akwai amfani da kun gare ku a ciki wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da muke koyewa abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyana wa matan zuna abin da kuke bayyana wa matan suna da abin da kuke koyewa an san wanda da gangan yayi wani kuma mantuwa ne ba a cika san ai wannan mantuwa ba kar ya zo ya fada zai ga abin da idansa zai so zai ga abu to Allah ya san mantuwa aka shari'a dai ga ta ta sassa saboda wannan aya akwai shari'o'i a ciki saboda kazafi aka yi to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dadda aka tattoshe duk dai hanyoyin da dai irin wannan azafi zai zo duk ga baki da to ubangiji ya san wanda ya da gaske da wanda ya da ganga da kuma wanda mantuwa ne yayi ya wa ma taksumuna da abin da kuke koyewa قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قل للمؤمنين ga ya ga mu faɗi ga mu'minai ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau قل للمؤمنين ga ya wa mu'minai ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaghuddu min absarihim su lintse idan su ga ya wa mu'minai kan mu'mini ya dinga sakin idan sa shi dan kallo ko ina duk ga baki daya to zai gano abin da bai so ko kuma tun da yanzu magana ce ta sha'awa ta kaza kaza kan mumini kuma ya dinga sakar idansa ya gaggano abubuwa ya ta gano abubuwa duk gaba gida zai taso da kansa sha'awa kenan in ba aure ne da shi ba in ba kaga kuma aiki tana ta faru yana daga cikin amfanin aure ko idan ka ya gano wani abu ko abu sha'awa ta taso kana da wajen da za ka zo don kuma babu ba kaga mutuna ta faru to muminai dai a dinga zanta ido su dinga zanta idonsu min absarihim amma la yahillu lahum nazaruhu nazaruhu ga abin da bai halarta su gan shi ba ko min dinnan za'idatu kullul muna yaghuddu absarahum ne ko su rike idan su min din za'idatu to kuma laraba suna da irin wannan yaghuddu min absarihim kun ba aka tafi min dinnan tara su dan rinse idansu ga ɗarin tsaye ɗan idansu kaɗan a yan wayansu abubuwa amma an tafi tana nan ba a komai ake so a rinsa idan ba wajen karatu ai ba ka rinsa ido ba wajen kaza a kuma ka ga dai ɗan ko kana yawo a yanar gizon ka ai dole ka ɗan shigo wani waje dole a ɗan rinsa ido marnun kirama su sai ka shi sai ka yage to kuma tana nan ma ta yi zai gaba ki dai ko to akwai in kana shiga dai da tunda abu ne yau ya zamanto ko baka jawo ba an jawo ma yawa ko ba da niyya ba sai ka sai ka ga sai ka ga abu to yake nan to rinje da kashi kenan kashi ne in dai kana son lafiya ga yawo mu'minai maza ya rasulullahi to su dinka idan tuna su amma la yahillu lahum nazaru ga abinda bai halatta su ganshi ba wa yahfazu su kiyaye furujahum wato azzakaransu farjojinsu amma la ya illu lahum fi'luhu ga abinda bai halarta su aika shi ba duk dai abin da ya halarta kaza kaza mun yi magana sa a cikin suratul mu'minina duk ga baki daya ko zalika azkalahum wannan khairul lahum shi ya bi musu shi ya fi gare su inna allaha khabirun bima yasna'un Allah ubangiji masani ne sanin abin da yake koye ga abin da suna irin wayannan abubuwa ba a yin sa sarari in za ka yi kallon abubuwan ma ba a sarari za to fa Allah ya san boyen nan fa abin nan da ake waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sani gazzul basari rintse ido wajibu wajibi ne ga mai sanya zauna lafiya ga mai sanya zauna lafiya wajibi ne al insan dan adam idza adlaka tarfahu in ya saki ganin sa la budda an ya ce hu bi afkar rabi'atin ba makawa su zo masa da tunani mara kyau wa tilka afkar wa annan kuma tunani marasa kyau la ta turuku ba ka kale shi ba hatta su dikilahu fi mukhalafatin har sai ta shigar da shi cikin sabawa to gazzul basri in ya rintse idan sai iruhu zai taimake shi ala hifzul farji ya kiyaye farji wannan ba ana nufin wajen tsiraici ko wajen da sha'awa za ta zo a bayan ka je ka aba a je ka rinde ina yake dara dara ma kai ta kallo ka je hadaran manzo Allah sallallahu ka je hadaran Allah kaza kaza to amma kuma manya din ka zauna a wajen su ko da manya ne kuma nan ka dan saukar da idan ka ba sun fiye da ido duk gaba ki wanda ana faɗar abin da zai jawo ma sha'awa tunda zai bayyana a na mata duk gaba ki wai abin da zai jawo sha'awa ake faɗa to in ka saki da ka dole ya kama tunani mara kyau wa tilkal afkar wa annan tunani kuma la ta turku ba ta kare shi ba ta su dake da ofin mukalafati har ka shigar da shi cikin sabawa wa gabdul basari rinta ya ido yu'iluhu zai taimake shi ala hifzul farji abu sai kiyaye farjinsa fali haza saboda haka amara Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya horo bi gabdul basari a rinta ya ido to mun zo zamani da wani abun baka so ma sai ka gani to an ce rinsa ido tana nan to kuma akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai dadi wai ba hanya aka bayar ba dan dai mumini in ya ji wannan sai hankalin sai tashi to ya za a yi na ga kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zunubin ido gani zunubin hanci shaka zunubin hannu shafawa zunubin kaza ita amma in farji ya shiga duk waɗannan zunuban sun yi gaskiya in ko bai shiga ba duk sun yi ƙarya to kuma kalla ne idan naka ya gano ya kawata ma ya kaza farjin bai shiga ba to kaji abin da ake tsoro duk da baki su irin wayannan na gani din nawa su ake ce musu labamu su wannan da za a ba amma fan farje shi kuma ba zancen labamu kuma shi ke ta faru duk da baki da to inda ido shine babban dan aike irin wannan sha'awa to وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات كفلاكم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمنات كمؤمني ماتا su ma na gaya mutan kamar an mace alhamdulillah magana da ta maza ce a haike haike ke mamace وكل المؤمنات كما الأقم من مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضضن من أبصارهن سوما فسلن إيدرس يبقى su ya kuma duk gaba ke dai saboda an ce sha'awa an kasa ta goma namiji ɗaya ke kawai da shi ita kuma sai ta mai tara gaba ki daya raya ga shi idan su rinɗe idan su min amsai da kuma su kuma sai Allah ya lullube wa'annan sha'o'in da kunya kuma sai Allah ya sa musu ɗan gadi kunya duk gaba ki daya to su kuma su rinne su ma mata su rinne idan tunan su min afsari hinna daga idan tunan su amma la yahillu lahunna ga abin da bai halarta a gare su ba su gan su ma wa yahfazna furujahunna sa su kiyaye farjojin su farji yana nan a wajen mace kama wajaba alal rijali kama yanda ya wajaba akan mazaje gabdul basar rinne ido to kazalika haka nan yajibu alal nisa'i ya wajaba akan mata su ma aidan komowa gabdul basar da kada ibn ummul maktumin abdullahi dan um maktum ya shiga makaho ne amma kuma mai ganin zuciya sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadaran Allah ne ko ka ganshi ko ya ganka da alheri ya samu in ka ganshi sahabi ne kai ko ba ganshi shi in ya ganka sahabi ne kai sallallahu alaihi wasallam saboda sirrin nazara alheri madadi yana nan a cikin idan manya bayan Allah duk gaba gida ko madadin yana a jikinsu ko su su ganka madadi ya samu ko ka gansu madadi ya samu duk gaba gida to haka hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud ummul maktum makahun wa kana ama makahu ne ya shiga ala rasulullahi sallallahu ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu zawjatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana zaune da matansa guda biyu bayan an buga ayar hijabi manzala sallallahu alaihi yana tare da matansa guda biyu ita ce sayyida mai sayyida ummu salama da kuma sayyida maimuna suna suna zaune da manzala sallallahu alaihi wasallam sai ga abdullahi bin ummul maktum ya shigo shikenan yana shigowa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam fasara ya kullu sai manzala ya dinga ce musu itajaba ku kuya kai ku kuya ku kuya itajaba ku kuya kai itajaba ku kuya sallallahu alaihi wasallam fa'alata sai suka ce masa huwa ama ya rasulullah makaho ne fa makaho ne fa baya gani ya ga dinga cewa mukala ta huwa ama ya suka ce ya rasulullah makaho ne la yusiru shi an bai ganin komai kala afa amyawani antuma to kuma kuma makafin ne in shi makahon ne kuma makafin ne to kama ya ji muzaddul basari to wannan kenan to zamani mun gode Allah ƙarshen aya dai Allah zai to dai a dinga tuba dai wani zamani ya zo da duk abubuwa ma yanzu wa'yansu abubuwa ma ba za ka ce ma ka ai ma ba zai yi ba wani wani ya yi wa'azi ka abar mata su dinga fita ka abar ma wani malam ya ce in ba su fita ma ai kun ebo mazan kun kawo musu gida ya ce kawai a wayannan tv su ayi da ka zo ka kawo gida ne baka kawo ba to kuma yanzu ake ka a kawo tv gida ta gaba zai yi ba idan dai fatu Allah zai ce ma a dinga tuba din da ya gaba ki daya kuma a san inda za a saki ido a san inda ba za a saki ido ba kaga dai yanzu wannan ITV ne in shi bai gani TV ba ka ganin wanda ina aka kai ta ina ina ake ganin ka ina ake ganin ka duk baka sani ba a su din ba sa ganin ka su kuma su ma su ma abin da ya duk gaba ki daya ba ba zai yi a ce ba a gani ba akwai yadda zan wani daga cikin shahunan namu an ce TV din nan sai da sai bi Ali ya rasu sannan aka so shigar da ita madinan shau ba kai ba kyau ba ba zai yi ba ma an zaman da ba zai ba zai yi ba duka ba kida akwai garin kuma wani daga cikin shehunan mu Hajj radiyallahu ta'ala anhu dan uwansa ya je Faransa dakta ya je Faransa yazo wannan farko farko shigowa sai yazo da TV da aka aka sa a gari haji ya hudu ba ina Allah wa ina ilaihi raji'un yanzu an so mu kawo cibi garin mu kuma kaza kaza tsofaffi aka sa ihu aka sa kuka aka daura igiya aka daukan da aka yi jihadin fasa cibi to amma yanzu garin duk cibi ne da shi duk cibi ne da garin da baki ɗaya ba ma abun mamaki ma ba wai ma wai kowane gida ba a suna da irin gidan cibi din nan ma na waje da suka yi rujal ayyashi radiyallahu ta'ala anhu ya kai shehu wajen majigi shehu ibrahim ya ga majigi ya kai shehu ya ga majigi majigi irin wani abu da ake sawa a yanki da da ana kaza kaza sai ta kasan abin da ya sa na kawo ka dan na san za a yi ma tambaya in dai ba lokacin ibada ba in dai ba lokacin karatu in dai ba lokacin wani abu dan dai kan hutar da zuciya ba koma in dai abin da za a gani ko ba haram bane kaza kaza ba komai ta jirga baki daya to wannan waya tun ma fada kenan jirga baki daya to ina yanzu jirga baki daya shehu kuma radiyallahu anhu ta yana buƙatar maftuhai a da su gano majigin su ma su ga su ga su ga su ga abu gashi babu su ga ga shinkafa da waye ana tallan magi da kaji da komai an hada an komai yin wakati mana mu gani da waye ma ai gashi daga wuta da komai ba wata kama amma ba damar gudu ka ci ka ga teku ga garwa duk ba damar jira daga gashi babu da yake nan sai ya cilla ka hadaran Allah ka san kaunu ma haka take ga ta babu ruwan jan titi ne kawai duk baki da da shi ma duk baki da to kowane gida kowane daki kowane kaza kaza haka sai dai iski ba a sai ka ga ta nan mutum zai san ya ce ma wai baya wani zunubin da zai istighfari ya taso ba ya ta bugawa kawai akwai abubuwan da shi bai mai da shi ma laifi ba kuma laifin ne duk gaba ke da bai mai da shi ba kaza kaza ba wai an ce haram bane kawai kuma wani ya ce an haranta to dai dai ayi abu to to su ka gaya muminai mata su ma zirin da idan tana su to manzo Allah ya gaya wannan mata haka to kama ya ji bugabdul basari kamar yadda ya wajaba a rintse gani a rintse ido alal rajul ga dan ga mutum to kadalika yajibu alal mar'ati haka ya wajaba kuma ga mace ma duk ga baki daya wala yuzina zinatahunna kasu bayyana adansu na ciki illa ma zahara mina adansu anan wajen da ake nufin jikinsu ba wai ado wannan ba wala yuzina zinatahunna kasu bayyana jikinsu su mata illa ma zahara min ha sai abin da ya bayyana wanda ba a hore su boye ba wa huwa alwajhu wal kaffain shine fuska da tafin hannu mace abin da aka yi ta bayyana kenan ga muharraminta ga muharraminta ba wanda ya ce da mace tabi da fuskarta sai dai al'adar larabawa wa'in suna sa wannan abu na rufe ido din nan da kari da ake ce masa wannan al'adar laraba ce ko al'adar afganistawa suna sa al'adar yanzu ba afghanistan mutumin afghanistan ko mutumin india ko in ga dubi rigarsu ta fi ta kano ma gadarta galibin ya mutum da gari gudan su kan sigir sigir amma riga afghanistan za ga kusan kwauri ne zirga baki ya sai aka yi wata elfam wandansu kuma buje din nan shi ma iya kwauri iya wai al'ada ake nufi in ka je to kuma ai al'ada za a yi sai a kawo iya wando dan kwauri sai a kawo ‘yan falmar amma rawanin in aka jaye sai ya je bakin titin can riga ‘yan karama wando ɗan karami ‘yan falmar amma rawani sai ya je bakin titi ya fi yaji goma duka ga yan su taliban ɗin su waye har za ka gani ko to in yi al'ada to kai ma yi wannan al'ada in ka ce dole mata kai ta irin wannan al'adar duk gaba ki to kai ma yi wannan al'ada kai ma ta riga ya karama ya riga ya karama ka sa dan wando dan karaika amma rawani dogo yaji wajen goma ko yaji ishirin duk gaba ki da kai da kanka ba ka iya fitowa ba to al'adu kala yanzu al'adar yaman ga shi nan a sa yan rigar yan falmara yan rigar yan karama ko kuwa a sa rigar yan doguwa dai a yi tamara kuma a kawo wuka a sa amma sai a ɗaura zani kai yanzu ɗaura zani kamar ta kan yafi ce za a yi wa'azi ai za a ce tsadar makarna a ga makarna yau dai wa'azi a ɗan bari sai gobe sai to ka gani al'ada ce ba addini ba illa dai addini bai taba al'adun mutane in dai ba mara kyau ba ne ba kowace al'ada amma dai in dai al'ada a karatu ne duka baki dai ba wannan zancen lullube fuska duka muhibbin bin arabi a wajen zancen hajji ya yi babi guda to har su larabawan masu al'ada har afghanistan har inda riga baki da yana daga haramin mace an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam namiji zai daura zani da mayafi ya rasul ita mace manzo Allah ta mace kuma bude fuskanta da hannayenta haramin mace kenan bude to tina ma sai a ka'aban aka burge musu ido ga mutum ya babbo kare ya yana haram haram duk su suke jawo duk lokacin da aka dinga hadari da faduwa da da kaza kaza kaza to wannan shishigi ne cikin addini da kaza kaza kuma yanzu bare ma inda mata suke karuwa da yawa ko wace in ta rufe kai tsahon su iri ɗaya girman su iri ɗaya za ka gane taka ka je ka dan koto wani a ce ka taɓa matar wani amma idan ta abu ɗaya ka san mata ka ce wannan dinga baki ɗaya to mata a gaya musu wala yadina zinatahunna kar su bayyana jikinsu shi ake nufi a nan wajen illa ma zahara min sai abin da asalari yake wa huwa alwajhu wa kafayn shine fuska da tafukan su fa yajuzu nazaru ilayhi ma to ya halatta kowaye ma ya ga wannan kuma ko na mata waye ma duk gaba ki ya halatta kamar to wannan kenan in hannun nata ne malamai suka ga shari'a ta sa mata kunshi ba kuma ha kawai ta sa safa shi ma dai afghanistan ko safan menene bare ma mu kasashen mu nan da ba a gaisawa da ba a gaisa maza da matan ko mata ka cikin ɗakin ba a gaisa da ita bare ko uwarka ko kaza kaza sai dai an sannu gefe da gefe karan al'adu na banza malam ba addini ba kaza kaza mun da daga faransa mun yi mun yi matan abu gaisa da su masu ci matar da aka ce ma ba hoto ba ba dole muka haƙura an kwana lafiya an ce ma ina da awa ta shiga irin waɗannan abubuwa to Allah zai ga wace uwarka ba za ka iya gaisa da daidai sannu an jima gefe da gefe la hawla wala quwwata illa billah wani irin shi shige wanka da za ka rungume kayan ka ji daɗin ɗanta ne wannan kaza kaza ai akwai soyayya don haka suka rarraba ta kala kala akwai soyayya Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magadansu na daga malamai wannan wajibi ta amma yanzu waye zancen sha'awa a cikin ta yauwa sai kuma soyayyar iyaye kana son uwarka sosai kana son ubanka sosai kana son kaza kaza ita kuma wani ana ce mata soyayyar girmamawa ita ma ba sha'awa ce soyayyar girmamawa sai soyayyar ƴaƴaye kana son ɗanka kana son ƴarka za ka rungume ɗanka a al'adar za ka rungume ƴarka za ka yi kaza duk wannan ba shi ma ba sha'awa a ciki ana ce mata soyayyar jin ƙai nan kuma ana ce mata soyayyar jin ƙai sai kuma soyayyar sha'awa ɗin ta matarka min al-nas hubbu shahawati min an-nisa soyayya sha'awa kuma ta matarka duk da baki da soyayya ya ba sunan ta soyayya sha'awa ba sunan ta soyayya jin kai soyayya ya ba sha'awa ba sunan ta soyayya girmamawa soyayyar Allah da manzon Allah da kuma manyan malar wannan kuma soyayya ce ta addini ta halitta ba dai soyayya Allah dama da soyayya yayi mu gabaki da fa ahbabtu an ura fa khalaqtu khalqan duk gabaki da to abubuwa al'ada ga al'ada ga jahilci ga dakikanci ga kaza kaza to to an fi so to in hannun ne in ma ba safa za ki sa ba a hannun ki kunshi annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da sun ce rauna ne waɗansu kuma sun ce amma dai hadisi ne tabbatacce wannan kuma amma dai sun zai taɓa shi kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine wa mace da ya tsine wa macen da salta'a kuma marha macen da hannunta ba kunshi ke da ba ka zama sai a cikin ado mace ta zauna hannu ba kunshi kuma mar'a kuma wanda ba ta da kwalli ai ina mace ma dole sai da kwalli kuma shi zama ba kwalli ba kunshi ai wannan in hadisin nan da ingantacce ne ai da an shiga uku dinan ne ake kawai duk da baki da gwara ma da salsa'a mar'a ko ba ba kunshi ba kwalli wannan abu to ki kunshi kunshin nan kawai ya zama safa duk da baki da ba yakin safa wai kunshi kuma rufe kunshin irin kunshi na da duk ga baki daya da ake sa su irin da kaga Allah za ga da jiye na da mutanen da ko ba su da karatun a baki amma akan karatun suke akan ka ba wanda bai ga kakansa tana da zunguru a jingina ba sai dai tsaka da ka tusa hannun a ciki inda riyawa ya ka asuba ta yi an so ma kiran farko a tashi a kanka ya kaga tsohuwa tana ta kan za ta yi kunshi duk da baki da a yanzu ka ko hannun ka na matar ta kama yadda a ga wannan babba ne wannan karami in ka sako kamar ka da ta matar ta yadda a gano wannan kasuwa ce ta rubuce ko wannan karama ce ta ta mace ba ba duk da baki da to buɗe fuska na mace wannan shari'a ne Allah ya ce gashi illa ma zahara minha wa huwa alwajh wal kaffayn rufe ta kuwa al'ada ce aka dauko ba karatu ba al'ada ce ta larabawa wayansu al'ada ce ta afghanistan al'ada ce ta kaza kaza duk gaba kuma Allah da me yi kuma zaka ji ma ya sa wa kanka sunan afghanistan duk gaba ki daya to al'ada ce ta afghanistan to yanda ka dauko mata ka al'ada afghanistan ta dinga rage fuska to kai ma kai al'ada a Afghanistan din nan ka sa ƴan falmara ka sa ƴan karamar riga ka sa rawani dogo yaji wajen ashirin yaji wajen ba irin wannan ɗan ƙarami na ba ka sa dogo yaji yaji wajen ashirin duk gaba ki daya kuma gode Allah illa ma zahara min sai abin da ya bai wa wajhu wal kaffayn to fa yajuzu nazar ilayhima ya wajaba wannan wannan kenan ganin fuskan mace a janabi da ganin fuskan wannan yanzu duk abin da za a yi magana a kansa na haranta a gani abin da ba wa'annan ba ba fuska ba ba hannu ba yanzu abin da ba fuska ba hannu ba kuma shauran jikinta banda saman cibiyarta da ƙasan gwiwarta to yanzu kuma akwai mutanen da aka yarda su kuma sa ganan wajen tun daga cibiyarta zuwa sama tun daga gwiwarta zuwa ƙasa akwai mutanen da kuma babanta ɗanta kaza ma'ana da riga ba ba wai a tsirara ba ɗanta da kaza da ko kuma ta iya su kuma ta iya sakan mayafinta kuma ta nuna amma dai wani wannan a ɗanta kaza duk za a faɗe su duka ba gida to sai kuma na ƙarshen shine mijinta to shi kuma tun daga cibiyar nan ta ma zuwa gwiwa ta hanyar daya ganin wajen duk da baki da wayansu suka kutsa suka ce banda farji ya maka duk dai wannan bai taso ba da ne shi shari'a ta hada sama ba ba komai ya ga abin da ya ga dama dai din nan wajen duk da baki da to kaga hawa uku ne yake nan daga cibiya zuwa guyo wannan namiji shauran jiki banda fuska da hannu wannan na maharramanta fuska da hannu kuma na kowaye sai mun yi karatu da dadewa da kaza kaza na gaisawa saboda ranar mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaisawa da sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar shi dinga gaisawa da matan Makka suna yin mubaya'a suna yin musu Allah saboda girman sa da abu bai gaisa da su ba sallallahu alaihi wasallam amma a addini da al'adar larabawa gabaki daya akwai gaisawa da muharrama akwai gaisawa da muharrama wacce ba za ka iya aurenta ba wani akwai gaisa da ita akwai kaza to sai wacce ba muharrama ba sai wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ranar wato fatuhu makkata ranar karɓar mubaya'a na mata duk gaba kida to akan wannan imamu shafi'i ya tafi cewa ko ma wace ce din in dai al'adar waje ne gaisawa a gaisa kamar yanzu ka shiga faransa dole gaisa da mata ko wannan al'adar su to abu hanifa ya halatta duk da baki da ko ko yanzu a ofisoshi irin wayannan manyan wurare da official da manyan shugabanni da kaza kaza kaza to to abu hanifa ya halatta to shi ko in dai ga wani malami ya halatta ba sakaci ne ya sa karatu ya ji da abubuwa to ba laifi in ka bi wannan a wajen da wannan al'adar take ba ka zo inda ba wannan al'ada ba ka ce za ka yi a wajen da wannan al'ada take ko ku a manyan wurare daga yanzu a ga manya ko da a nan kasa ba ta gaita amma dai an haɗu da babbar mace ko wata minista da ko wani shugaba da sauran ga dai an gaggaisa duk gaba gida to sun bi fatawar abu hanifa abu hanifa kuwa Allah ya buɗa masa ya yi fatawoyi a addini wanda kusan yau duk da su ake don haka misira ba wanda zai zama mufti sai ba hanafi ba wanda zai zama mufti sai ba hanafi an samu malamin da ya takarar fatan mufti din shi kuwa ba shafi ne an to ba wanda zai zama mufti sai ba hanafi yace ya na zama ba hanafi daga yau na mai ba zai shi bane na zama ba hanafi daga yau to shi ka dama mukallafi ba shi da wata marhaba ta kamar mai duk inda addini ya ga bi a addini malamai sun yi magana mai kyau shi kenan sai ya duk da baki da to kowanne ba sakaci ake a addinin nan ba komai a daki daki yake duka za ka da mutum ya zo ya takuda za a ga san ya takuda kuma sai ta bayyana nan gaba takuda ya sai ya gudu ya bar wannan takudawa duk da baki da kuma akwai abubuwan da shari'a duk ta ji tsoro ta sassa wannan ba wai sakaci ba ne to yanzu su dai mata gashi wala yubdina zinatahunna kar su bayyana jikinsu illa ma zahara min sai abin da ya bayyana daga cikin nan nasu huwa alwajhu shine fuska wal kafani da tafukan su guda biyu fa yajuzu nazaru ilayhima ko wanda ba muharramin su ba ya halatta ya ga nan wajen ba komai dan ya dan kaga fuska kowace mace ce ba komai duk gaba kida sai dai in kyakkyawa ta ana tsoron fitina to karka dawwama kallon farko dai an yafi to kai kuma ka kuma ka dawwama to kuma wannan ai haka ai dama dama Allah ya yi maganin wannan ya ce ya kudu min asarihin ko a ga ya mu'mine ma za su rinsa idan su to ko ka gani dai dan ido da ya dan kallara to ai ya isa ka ka dawwama wannan ya dauka mata ko ya sa kuka ya sa kuka sai tambaye shi kai lafiya shi ai ba zai suka yi ba kuma tun da na zo an zaka ta ganin kyawawa kuma za a ta haihuwar su ma kuma gaskiya ne za a black an white ake tun da gausi ya bayyana kuma kala da sun zo kuma kuma 1950 ka yadda ake duk gaba ɗaya ko gaskiya ne wani wasu wani kafai ko wakama ya ji mu gabdul basari kamar yadda ya wajaba a rintse ido ba komai za a kai to ya dubu gazdul basirati akwai mutane masu kaifin hankali masu hangen nesa akwai waliye masu kashafi wanda Allah ya yi musu abubuwa to yi kenan ba kuma shikenan dan Allah ya ba kuma ke kada kada dan kayan musa dan haka ma yana daga maganin wali da Allah yake yi bai cika bude ma al'aurar wa'ansu ba ba al'aura ta wandansu ba a'a tsaraicin wani abu da ba sa so a gani Allah bai cika budewa wani ya shi ba sai dai in wannan ya zo musu da rashin kunya in ya zo musu da rashin kunya kenan sai Allah ya yi shiga baki da ta wani malami a misira da ya faɗa wani wani darwish wani sufi bawan Allah mai sai da ciyawa ciyawa yake siyarwa kaza kaza ana ta zuwa a girmama shi an yarda wali ne duk in ya addu'a kaza kaza ga ya kai wannan kasan iyayen malamai kuma da rayu ba na wasa ba yanzu wannan jahilin banzan za a dinga girma kuma a gabansa sai dai da a girmama ba gwara a girmama jahili ba da a girmama jakin wance da a girmama jakin da ba gwara ba gwara a girmama jahili ba ai sai malami ya jiji har sai ga shi gobe kuma ya zo da ladabi da kuma shi ma zo neman addu'a wani mutane ba wani ya ma'ana wani daga cewa jakin wanci ya ce a ai abin da yawa ashe wai shi duk in zai tsada mata zai ce wallahi yanda kake hawa dokin nan naka ni ma yau kai na hauka haka sai ya goya ta ya yi ta haniniya a sai ya goya ta yadda kake hawa jaki ga kai jaki ne da shi ga to ni ma wallahi sai na hauka haka sai ya yi ta kewayawa da ita ya yi ta kewayawa da ita bai san idan bawan Allah fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna da abin da muke Allah da manzon Allah da mu'minin idan sai yana kallon haka Allah yake ku imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna shehu ibrahim radiyallahu anhu shehu adamu unguwar kaji Allah ya ba mu albarkarsa Allah ya ji kansa shehu adamu giyasu unguwar kaji a gabansa aka shi ya ba mu wannan kissa Allah ya ba mu albarkarsa Allah ya rawace shi wannan unguwar kaji ta Kaduna a Onata shehu radiyallahu anhu ya je Onata to akwai wajen almajiransa akwai wani malami shi kuma dan kulikulin ilimin ya hana shi ya bi lamarin Allah ji yake jahilci ne kaza kaza to kuma ya zo wa shehu radiyallahu anhu duka sahabban shehu da kaza kaza malam na zo ma kai wa sahabban nan aka fada almajiran suna faɗan maganganun da bai dace ba kaza kaza sai shehu ya ce ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri bayan da kake zato din nan haka ne suke abu ba kuma bari ka ji almajirai na wa'yansu irin yara ne suke da wani uba mai kuɗi da biya rata ya musu zinare a wuyansu da ɓarawo can a gefe yana ganin ji ba da Allah yara ƙanana an samu zinare irin wannan shi ya su fa yara san suna ta da shi ba san meye ba wannan ba wannan irin ilimi malamai sun rasa yadda za su same shi ga shi nan suna haɗuwa da shi a kasuwa da ake mutu shabi haka a tsallake a gudu a rasa yadda za a yi da shi amma su kuwa ga almajiran shehu nan gashi nan Allah ya fahimtar da su wannan ilimi ya zama ma ruwan dare ma a wajen su duk baki daya za mu zo Allahu nuru samawati wal ard ya zama ma ruwan dare ma a wajen su duk baki daya ita to a shi kenan ita kuma bari ka ji yanda suke din nan kaman wani limami ne yana da mata sai ta tafi Kano saboda suna wanata yana da mata sai mata ta tafi Kano shi limamin nan matar na ba dawo ba ya zo ya wa mutane sallah ya yi ruku'u bai ga girman Allah nan ba ga girman masallacin nan bai ga girman mutane nan da yake wa sallah ba amma yana magana na cewa wai hajjiya wa shi za ta dawo ne yanzu girman hajjiya ya rufe mai girman Allah da girman masallacin da girman jama'a din nan wai hajjiya wa shi za ta dawo ne sai mutum ya ce la ilaha illallah wallahi an yi haka shi ne yawan nan shi malamin shi ne yana sallah limami ne da kuma yana sallah ya manta yana sallah ya dinga kawai hajjia wa shi zata dawo daga Kano ne sai kuma tana ba kai sallah ne ke ba kuma limanci ma kawai ya dake ya ci gaba ba ba aji tun da yayi magana tun da kuma na bayi ko Allah musu ne yake cewa shehu ya ce to kai da jalalar hajiya ta iya lullube ma Allah ta iya lullube ma masallaci ɗakin Allah ta iya lullube ma mumine ma sallah ina kuma wanda ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya lullube ma kaunu kam Allah ko shine al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batin dan ya ce ba komai sai Allah ne yayi duk da ba kai su abin nan da ya ka zauna lafiya yanda bayan da kake da so ba su ma kuma su zauna an hana dai a zo a faɗi sha'i sirrin rububiyyati ko a gaban mahajjudu ko an hana ko a karatu ne hadisai tsakanin ra'ifai da tsakanin ingantattu da ke hadisi wajen arba'in da sai yi muhammad ya fitar da su duk gaba ki to an hana wannan duk gaba amma ba kuma su isu bayan allah su a ce wai an hana ba wanda ya je kuma kunnansa ne ya je to yanda yanda to kaga yanzu kaga yanzu idan wancan sufi na misira yana Allah ya yaye masa abin da yake cikin gidan wannan malami mafi ɓuya ma bare ma lokacin saduwa da kaza kaza idan gausi gashi abin da wannan mutum ya faɗa a ruku'u ma a cikin masallaci amma idan gausi ya to akwai bayin Allah irin wannan Allah yana da waya kaluku ma la ta'lamu Allah yana da bayin sakara kara wayansu ba za ka san sai ka yi musu rashin kunya ka tako su to amma ko Allah ya buɗe wa mutum yau yanzu jibi sayan na kazu kuma abin nan a Qur'ani yake abin nan sayan na kazu wa ya gaya wa sayan na kazu suna farkon bakin kogi amma ƙarshen kogin ga wani mai kwata jirgin ruwa can ba kuma gani ake yi ba kuma ya ake ga manya shugaban kadirin ma shi ne gani ba shine annabi Musa duk gaba kida kuma wa ya gaya wa sayyidina Kadir wannan yaron kafiri ne wa ya gaya masa sannan suka ga yaran suna wasa wa ya gaya masa kuma wa ya gaya wa sayyidina Kadir wannan gari da suka zo wannan katanga akwai taska a ƙarƙashinta wa ya gaya masa a'a shi yana da basira yana da hangen nesa Allah ya yi masa hijabi duk da baki da kuma hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min ku ji tsoron hangen nesa mumini yana kallo da hasken Allah Allah ne yake haska ma komai wani da ya kalle ka sai Allah ya haska masa har ƙarshen rayuwarka har mutuwarka har komai sai Allah ya nuna masa duk da baki da sai dai ya kauda kai ya shiru kuma ya ladabi ga Allah duk gaba ke da su ladabi ga Allah duk gaba ke da ai za a ga mutane da yawa yanzu shi kuma abu da ya faɗi gausi ne me kike nema na hangen nesa wanda wani shi zani da ya faɗi faila me kike nema na hangen nesa da duk gaba ke da to kamar yanda to wannan kenan to kama ya jibu gabdul basari kamar yanda ya wajaba rintse ido ya jibu gabdul basirati to ya wajaba rintse idan zuciya dama idan tana biyu ne turawa dai suna ta akwai na uku tsakanin waɗannan idan suna da kaza kaza a zuciya yake wannan duk dujan ne mai na uku dujan ne kuma ba shi da biyun duk gaba kida dujan ne zai zo da ido ɗaya a tsakiyar goshi duk gaba duk gaba kida amma waɗannan idan suna biyu na ka sai ido na zuciya shine wuturi shine na uku shi ko wannan ido na zuciya basira da ake ta masa ita kuma koyayyen abubuwa ake gani da ita ita baɗin al-zahiru al-baɗin idan dinan kawo nan su ga zahirin abubuwa idan wa idan basira ya ga baɗinin abubuwa ya ga boyan abubuwa kowanne akwai aikinsa kowanne akwai abu to yanda Allah yake a rufe waɗannan idan dina na waje haka Allah tabaraka ta yake masu wannan ido na basira din nan su rufe shi ko mutum ya sani dai ya addu'a dai ya ci gaba dai yawa Allah ladabi ladabi dai ake so yawa Allah tabaraka wa ta'ala ahlul basairi ma'abota hangen nesa ma'abota basira firasatuhum wato firasosinsu me ma'anar firasa ka riski hakika koyayyen abu da zatan da zato kuma zatan wanda ya tabbata wanda ya tabbata har ma ya fi karfin zato ya kai yaƙini kai har ma ya kaga abun kurukuru duk da baki da waɗannan su ne to abu da firasarsu ahalul basair firasatuhum ahalin basira firasarsu takadu Allah tuqdi'u ta kusa ba ta kure duk abin da Allah yake nuna bayan Allah yau bai kure sai dai su kuma Allah shine babba Allah shine mahalicci Allah shine gaskiyar duk abin da ba shi ba babu to Allah tabaraka wa ta'ala alifi yakan yi kusa ya yi sanin Allah malami yakan yi kusa da kafa dalilai da kaza mai ibada yakan yi kusa da kaza har Allah ya dan yaye mar wani abu na labulan hadaransa ya dinga ganin wani a yaye masa ya dinga ganin maka ya dinga ganin madina ya dinga ganin kudus ya dinga ganin kaza kaza ikon Allah yanzu duk ma wannan karama da ake cewa duk ma tura sun yi wannan ma ba sai ma kai karama ba yanzu ya kai hada kebul duk sai ka ga maka da madina duk sai ka ga kaza ka to Allah yana yawa wani kuma ya gano lauhil mahfuz ya gano mulku wal malakut kuma wani kuma ya gano hadaran Allah dan me yasa ba zai yi ba la qad ra'a min ayati rabbil kubra ahlus sunnati sun ce ko duk abin da ya zama mu'jiza ga annabi ya halatta jaza an yakuna karamatan lil wali ya halatta ya zama karama ga wali ko da duk gaba da to waɗannan kenan da waɗansu Allah tabaraka wa ta'ala duk ya buɗe musu irin irin wannan abu to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi horo su rintse idan dinansu kar su nuna da baki daya to wannan kenan ahalar to za ta abu to wannan kenan Allah ne to wani zubin kuma shekan ba inda bai shiga ya shiga wajen Adam ya shiga wajen annabi Musa da zai magana da Rabbul Izzati Allah tabaraka wa ta'ala sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya share farsaki sau farsaki mul uku sau uku kaga mul tara mul tara sai da aka shafe wa Allah sai da Allah ya gyara mul tara ta zama haske mul tara dama mul tara hagu mul tara baya mul tara gaba duk gaba kida ko ƙwayar zarran tururuwa babu a wajen saboda masalla Allah zai magana da annabi Musa a da Iblis ya shiga da Iblis a wajen irin lamari ne fi gaba kila to wani zubin kuma mai furasar Iblis ya kan ruɗa shi kuma sai ya girman kai sai ya kaza ko ko ya ɗan abu sai Allah ya rufe masa ko ko ya so faɗa ba shi da izini sai Allah ya rufe masa manyan sai Allah ya rufe masa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mulku wal malakuta a gabansa yake ya ce zuyat wa zuyat alayyal ard an yi mun global din kasa duniya gaba ɗaya da lahira da abin da yake cikin da kaza kaza kaman kaskon kosai ne a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi yanzu yanzu yana gaban tsaye shiga na aljanna na shiga ka ko ko ya kuka ya ce da kun ga abin da nake gani kafin katangan nan da kuma duk da kun mutu ma dan kuka duk gaba ki ai wuta ce aka buɗe min ita ga dan nake gani haka aljanna duk gaba gida sallallahu alaihi wasallam to sai ya koye wa ibnu sayyah wannan wanda ake cewa shine dujal kaza kaza yaro ne a cikin yahuda madina da ya dinga wani abun mamaki har sahabbai da kowa aka dinga jin tsoron sa aka ce kila dujal ne shine dujal saboda duk abin da annabi yake yana yi duk gaba gida to annabi zai je ya buya a bayan da dinai yana jin me zai ce ko me yake yi dan annabi ya gane halinsa duk gaba kiga to ikon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai gwada shi zai gwada wannan yaro sai annabi ya ce na boye ma wani abu faɗa abin nan na boye ma sai ya ce dukku hayaki ka boye mu ma'ana suratu dukani shi kuma manzo Allah a zuciyarsa suratu dukani ya boye kawai ya faɗa sai manzo Allah ya ce ka taɗe ba za ka huce girman ka ba dai muhijin bil arab ya ce wai wannan waje ya zama kowane wali ya shiga hankalin tun da dai babba kenan Allah ya ma haka da da izini ne ya zo ya je ya koya wa ibn sayyaf abu ya tambaye shi ai ko karkashin bahamuti ibn sayyaf ya ba zai iya gano abin da annabi ya koye ba manzo Allah ya koye ma abu ka iya ganowa amma ikon Allah da yake so yake gwada shi ko dai dan dai Allah dabtar da wanda za su zo bayan sa za a yi abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam na bayan sa ake nufi kawali dan yana da wannan ya dinka kaza kaza yanzu sai Allah ya ibn sayyafin sai ya faɗa ita duk ka boye mu hayaki ka boye mu ma'ana sura hayaki ka boye mu duk gaba kida shugaban musu da Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu ya yi wa wata mata bishara cewa namiji za ki haifa haifa ita himmaci ta ka amsa shehu ka gani ita inna Allah Allah ne ya magani na kin ga kan maki da amma wallahi ban faɗa ba sai na rike azzakarin yaro ina rike azzakarin yaro duka baki da to Allah yana da abun sa kamar wa Allah lamarinka galibin waliye sun fi faɗa in mutum ya zo ya musu rashin kunya ya musu kyaika to sai su gayo ma fa abin da idan sa zai kasa barci duka baki da wasu mazu su haƙura ga Allah duka baki da to ka je kai dan san wai ka nuna kana da karama kuma karama ta yaro mai cewa na kada ido na sai a hada ni to to wake ba ka kada wajen alheri da mugun abu kaɗa mana a samu kuɗi a dinga kaɗawa to wani yake duk da yan basira da masu idan kaga shi Allah da to kuma ana gane wata magana a cikin wata magana ko kuma yanda Allah ya ce mu rinse idan dinan nan namu laka Allah ya ce to mu rinse idan dinan nan kuma za a zo ma duk tsiraici din ma yanzu mata din nan zancen tsiraici da ake yi da kaza kaza kaza kaza to haka su ma ahalul lahi wannan irin ilimi da Allah ya ba su haiki ne ga wanda bai san shi ba yawa su ma sai dai fuska da hannu kowane ajanabi duk mahajuri ka iya nuna ma fuska da hannu dan dai kafa dalili dan dai abinda zai dan koro shi hadaran Allah dai ka iya dan nuna ma wannan in kuwa muharrami ne na gida ne amma kuma ba bai sha sosai ba to shi kuma daga jiki banda cibiya da gwiwa kuma na in kuma yan hadara ne ka ka ga wannan kuma shi kenan ka mijinta ne hadaran gaba ki kuma na an ina za ka iya boye masa duk gaba ki da kowanne dai aya ce da ta faɗi kowa da kowa duk gaba ki da to a halin basair firasatu la takadu tubiu ويجب عليهم تو يا وجب ga yan basira an ya gudu basaira su kuma su rike basirorin su la ya tsale ko na akan sake tafi auratul musulmi na cikin al'auran musulmi duk baki daya wal yadribna bi kumrihinna ala juyudihin wal yadribna su lulluɓa bi kumurihinna da ɗan kwalayensu ala jiyudihinna a bisa aljihonsu su lulluɓa ɗan kwalinsu a bisa aljihu shi ne za a ke cewa da aljihu aljihu a saboda wannan kofa za ka iya haka zura hannu to in ka nan wuya fa shi ma za ka iya zura to duk inda yake da kofa yanzu aljihu riga wannan da muka sani amma wuyan riga ma ana ce ma aljihu aljihu shi Allah ya faɗa ma duk gaba ki ɗaya da farji abu mai tsada duk gaba ki ɗaya da sai su faɗa kaza kaza to yanzu mata idan sun ɗaura amfalin nasu to kuma su sako da shi ya lullube wuyansu su sako da shi ya lullube wannan ƙofar wuyan nasu gari ma alhamdulillahi in mayafin ma suka sa mayafin ma suka sa to shikenan yanzu su sako da mayafin nan nasu ya lullube wuyansu ya lullube kirjinsu dama ƙasa ai da riga da zani duka baki da kamar yanzu su ƙasashen larabawa da kaza za ga matan masu fara dogwaye riguna dogwaye riguna to mu kuma nan da ake riga da zani da kaza to mun gode Allah ma mun gode Allah matayen namun ma ko ga rigar ga zanin kuma za ga an sa mayafi wanda ya lullube jiki ya lullube jiki wajibin inda za a lullube wuya da ɗan kirji kaɗan nan ne wajibin inda za a lullube ban da fuska in an lullube kai kumuru ɗan kwali shi ne asalin to kuma za a ga waɗanda suka ɗaushe shi a zahirin nan nasa za a ga waɗansu ƙasashen ko na laraban ko sun sa za ka ɗan kwalin za su lulluɓa ɗan kwalin za a ɗaura haka ɗan sako to mayafi dai duk diyayi to su lulluɓa bi kumuru hinna da ɗan kwalin su ma'anar kumuru duk abin da zai lullube abu da haka ake cewa da giya kamu saboda tana lullube hankali tana lullube hankali kamu abu da zai lullube wani abu to ɗan kwalin da ya lullube kansu to ya lullube wuyarsu ko wanda zarurna fi kumurihinna ya faɗan kwalin nan nasu ko mayafin nan nasu alajiyu bihinna a bisa ƙofar wuyarsu sabida me Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi nan wajen sabida ikon Allah daga Allah mu maza ba mu da wani abin tsoro a kirji mu maza ba mu da wani ba mu da nono ba mu da wani abin tsoro a kirji amma sai ka ga kayan mu kowa yanzu duk maza dai riga su duka duba a gani a haska duk kowa rigar sa iya wuya an yanzu da taron mata za ka gani rigar iya nan za ka gani daga Allah in ne tun mu maza duk sai ka gani kyan mu mazan ne a ce riguna iya nan to sai ne me abin tsoro a ciki kyan mu mazan ne a ce riguna iya nan duk ya kirji ya kaza kaza su kuwa matan su ne riguna har nan kaza kaza za a iya mai ado za a iya mai ado mun ga kasashen da suke da lifaya wannan mayafi kamar murtaniya kamar su sudan ko sad masu to kuma sai su sa riga kamar ta sanyi amma mara kwat mara zafi sai su sa riga kamar ta sanyi wanda ita kuma za ta makare wuyan ko baka kaza to sannan a wasa wannan mayafin kaga dai ai ba a tsirara ba ko ko yanzu in matan rigunan nasu mai wa'annan gwiwa faro faro wuya ya zo hakka jini to yake nan sai su dinga yin kuma wata riga ne ake ce mata ta ciki suna da wani suna na hausa da suke gaya mata ko ba su wai kamar ta maza ce akwai dai riga da suke ta ciki to sai a yi riga kuma wani ita kuma ta zo wuya yadda dai kirji ba zai fatar jikin ba haka kayi sutura za a iya mai kyau din ta ciki din ana son kyau din ba dai kyau bane ne to sai a iya mai kyau din ya dan rufe to amma na rufe sarka to kora sarka a kai kora sarka a kan riga rufe sarka kawai sai Allah ya ji kan na da da suka shige su kuma wani zane ne za a yi sato nan da ake galibin tsofin da kuma wata allo ne a kirjin wata tsaka wata Allahu akbar to Allah da ya ce a nemi tuba duk kaza kaza amma kuma to Allah a gyara iyayen mu mata to Allah a gyara mu dai maza dai ku kalla yanzu dai ni ku gani har da wata riga a ƙarshe da kaza kaza ba wani tsoron komai ba tsoron nono ko tsoron su kaza kaza kaza amma ku kuma da wajen tsoro yau yanzu ka je dai duka zuban tsaron mata kuma sai ga riga iyana bare ka shiga faransa kasashen zafi kuma da kaza kaza ai bambancin babu ma kaɗan ne duk gaba shida to ba laifi a sa wata riga a ciki ko kuma ku dinga sa irin wannan din ta mai kyau din wannan mai kwala din ko mai kaza kaza to kuma sai a sa wa'annan ta adab sai ga ta yi kyau duk gaba shida ba wayewa ba ne wayewa ne ba wayewa yanzu wayayyin yan takarda da tsofaffin mu suke faɗa yan makaranta wayayin ɗan bokon wanda aka yi jami'a aka yi kaza kaza ba zai yadda ya auri wayayin ya uwarsa ba wanda yake ganin ta gida kuma da ya kaza ka san zai je ya auri saboda ya ce tana da kamun kai tana da tsarki tana da zuba tana kaza ashe ba wayewa ba ne jama'a to amma kuma da zaki kamewar kaza kaza ba kuma wannan hauka a kunshe mace kaza ba wannan muka ce ba addini ba wannan ya ce ba addini ba wannan ce nan kofar wuya din nan da kirji din nan a to a lullube shi a lullube shi da kara ko a sa riga a ciki ta suwaita ko ta wani abu mai kyau da za ta lullube shi yanzu ya kirjin da ya lafiya kalau ba ma wai kirjin ba wata hannu nan kana gani duka baki da to a lullube shi kaza kaza kuma da kaya mai kyau to shi abin da ake faɗa kenan yanzu dai mu ga shi dai maza ga shi dai maza ba wani abu kuma duk mulin da kuma bai hana mai kyau yana da kansa ba duk da baki da fitira abu ce mai kyau duk da baki da komai an yarda a yi aljanna amma Allah bai yarda a zauna ba sutura ba Adamu da Hawwa suna cin itaciya kayan su ya basa Allah ki to ai wajen ka ba nan za a zo a yi mun tsarai shi kaza kaza ya kare ni ko kula da kwarai da gaske ba matsawa ba kuma ba sakaci ba addini bai matsa ba kuma addini bai sakaci ba in ma turawan ne da turawan jirgin da suka zo kasan nan ta fi kowace ya kasan nan na kaya riga ce hawuya kuma riga ce har tana jan ƙasa duka dinga ganin tsofaffin fina-finansu da kaza kaza sai a gani duk da baki da ga babban mace na yau a duniya first lady duniya duk da baki da akan ta sarauniyar ingila da ne ga yadda take sa kaya duk da baki da duk da duk surukar ma da bai tace wannan ba to ba ta zauna a baka an ba ba ta zauna a wannan gidan ba duk da baki da to a kula kwarai da gaske to su sa mayafansu dan kwalayen su shine mayafansu su rufe wuyansu da kirjinsu ko ku a sa wata suwaita ko ku a sa kan wani abu dai da zai zama kirji da wuya din nan zai bayyana ga an rufe kai ga an rufe kirji da wuya din sarka ce a dora ta kan suwaita tunda sarka ce ake gago yasturna su ce ru'usahun na kawunan su wala anaka da wuya da wuyayen su wasu dura da kirazan su bil makani da mayafai ko dan kwalaye to abinda aka hore su yi kenan wala yubkina zinatahunna illa li bu'unatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'unatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'unatihinna aw ikwanihinna أو بني إكوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء ولا يبدين زينتهن كس بين عدم تنقوي can wala ya zina zina ta hunna illa ma zahara min ha kasu bayyana ala sai wanda ya bayyana ga aka ce fuska da abu yanzu kuma kasu bayyana adan su na koyi jikin su na koyi kuma kan da jikin da kirjin da kaza tun banda cibiya tsakanin cibiya nan kuma ba ana zaton tsakanin cibiya da gwiwa ba amma duk wanda ba wannan ba to kar su bayyana shi kar ta bayyana jikinta ma'ana da da kayan fa kar ta bayyana jikinta kar ta bayyana ƙaurinta kar ta bayyana kafarta kar ta bayyana abu shine adan nasu na koyi na ko la yujina zinata hunna alkafiyat kar su bayyana wato zinata hunna alkafiya adan su koyayye wahiya ma adal wajhi wal kafain shine abin da ba fuska ba da tafuka illa li buulatihin sai ga mazajen su jambu ba'al tari ne na mazaje mazajensu kowace mijinta ta iya ya iya ganin ko ina a jikinta in kuma daga ita ma sai shi a cikin ɗakin kuma yadda suka so duk gaba ki da shari'a da mala'iku duk sun ba da baya a nan wajen an tashi duk gaba ɗaya an an tashi an ba da baya a nan wajen to illa libu wulati yana sai ga mazajensu au aba'ihinna ko iyayensu maza ta iya cire mai abin da ta jefar babanta ne sai da Aisha ta ce da aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗaki na aka binne sayyidina Abubakar a ɗaki na tana iya cire dan kwalin tana iya cire mai abin da wannan dai mijina ne wannan dai babana ne tun da aka shigo da sayyidina Umar ba ta ƙara cire mai abin ta ba to wannan fa ba ajanabi ne dai gashi na sahabi ne dai bane amma dai ajanabi na ne wannan duk da baki da amma da to ta iya cire dan kwalin da mayafin da kaza ban da wuya daga wajen mazajensu shi har tsakanin gwiwa sama da cibiyarta bishi ne mai wannan kawai au aba'ihin na ko iyayensu to iyayen nan ma kuma hadda na shayar da nono wanda matarsa ta shayar da ita nono to mijin matan ma ya zama ubanta ba zai taɓa auren ta ba ko su biyu suka rage a duniya to shi ma wannan ba zai ya ga ya ga abin da ya zama ba daga cibiyarta zuwa ƙasa ba ya gani a jikinta ba komai ubanta ne aw aba ibulatihinna ko ko iyaye maza na na mazansu mijinta ne to ga uban mijin shi yanzu uban mijin nan har abada ba zai aure ta ba shi ma tunda ɗansa ya aura to shikenan har abada shi ma ba zai aure ta ba aw abna'ihin na ko ƴaƴansu wannan kuma ɗanta ne sai wannan ɗanta a cikin ɗaki ko ba dan kwali aka ta ko ba kaza kaza sutura tana da kyau dan ta koya wannan ɗanta ne ba wani abu aw abna'i bulati to ɗan nan kuma har in safala ko jika ko jika ɗan ɗan ɗan ɗa in safala uban nan kuma wa in ala kaka uban kaka da kaza kaza shi ma duk duk gaba ki to aw abaihinna ko aw abnaihinna ko ƴaƴansu aw abna'i buhulatihinna ko ƴaƴan mazajensu dan mijinta shi dan mijinta ai bazai an ce babanka ya daura aure da mace ba a ba a tare ba mai ya sake ta to har abada ba za ka aure ta ba kai ba wai an tare ko ya tare ta ba ya daura aure da ita ba to kai ta zama uwarka ne har abada ba ka aure ta to haka ƴaƴan mijinta ma ba komai in dai aka ba zancen tsoron fitina to shi ma ya ga inda wani ajanabu wanda sai fuska da tafi ka au ikwani inna ko ko ƴan uwansu maza mace ce kuma dan uwanta wannan dan uwanta ne namiji to ta ga karo jikinta da komai gida ne kawai dan uwanta ne namiji duk gaba ki da au bani ikwani inna ko ƴaƴan ƴan uwansu maza duk gaba ki da ‘ya'yan wanta ne ko ‘ya'yan ƙaninta ne ko ‘ya'yan su ma ba zancen aure a tsakaninsu au bane a kawati na ko ‘ya'yan uwanta ko ‘ya'yan uwanta mata ɗan iyarta ne ko ɗan ƙanwanta ne ko ɗan kaza kaza wannan duk ‘ya'yanta ne kawai duk ba da waɗannan ake ba ana nufin dai almaharin wanda ba aure tsakaninsu da ita au abna'i yawwa yawwa au abna'i أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن فوق دي شورا ما الدنيا كما ما تاين زي أم وانت ما تا ما تا كان أم وانت ما تا إيه شيء زنن تلا كذا كذا to su kuma al'ada da malamai da ka suce banda wacce ba musulma ba wanda ba wacce ba musulman ka je kuma ta kai rahoton ta ko ta ce kaza kaza kaza to amma dai jinsin yan uwanta mata in dai aka ji tsoron fitina ba ba fitina tsakanin shi kenan ta iya ta iya gani dai wannan duk abin da ake gani na waɗannan kuma abin da ba daga cibiya zuwa gwiwa ba amma nan sama ka iya ganin ko ina na ta wannan kuma ba laifi duk gaba ke ikon Allah mu nan ingilishi ma mu muke cewa ba da sutura yanzu faransa faransa masu abu matsalar su kuma abu da yan uwa tana zuwa ta gama ta yi shafe shafe lafiya kalau kuma su kamar nuna ba tsiraici ne a wajen su su kuma faransa da kalau ina nufin garuruwan da suka yi karkashin faransa ba wai faransa waccan ba ko da musulmi ne duk gaba ke ga ba kamar ba to to dai banda dai daga cibiya zuwa gwiwa kuma mai rade al'adam wannan dai daga sauran jikin da dai waɗannan muharramai sa ga miji ne kawai yake da halaccin ganin daga karkashin cibiyar ta zuwa sai likita Allahumma in rashin lafiya ya faru Allah ya kawai shi likita kuma wani abu ne daban wani abu ne daban sai dai likita da duk gaba amma an samu likitoci mata kuma shi kenan dai yayi to waɗannan kenan au nisa'ihin nan nisa'ihin nan din nan shauran mata musu tun da mace ba su da wani mace mace ba ta aure wace ba ko ana nufin shauran mata yan uwanta kuma tankarta duk da baki da to za a iya haka au ma malakat aymanuhunna ko ko bayinta in tana da bawa ko namiji ko mace yanzu duk kusan kamar ƴaƴanta ne ta iya sakar rigarta da zanta da komai bawanta ne duk da baki da ma'ana sai ta in an yi tsoron fitina ba ta faru ba duk da baki da za a bayinta kuma al'ada ‘ya'ya larabawa ba su mai da bawa komai ba bare ma har ta ce ta yi sadu da ita ranar karɓar mu bai a walayar zinina kar su yi zina mai hindi ta ce da wanda Allah mutumin nan ya taɓa ganin ya tana zina zala ce ko hindi ce ne matsanar ina ma duk mata hindi ne da zai annabi sallallahu alaihi wasallam taɓa ganin ya tana zina su sai bayi ne suka gani to amma malakata ai ma ko abin da hannunta ita matar ta mallaka an tana da bayi fa yajuzu lahum nazaruhu to su sun halatta su ga jikinta illa ma baina surrat wa rukbat sai dai jusu din ma haramun ne su ga tsakanin cibiyanta da gwiwarta inda tsiraikin ta yake fa haramu nazaruhu to haram ne ganin nan wajen da gairin azwaji ga ba mazan su ba shi ko miji halal ne a wajensa wa karaja bin isa'ihinna da aka ce ko mata irinta ta ga jikinta to gairar kafira banda kafirai kaga fala yajuzu lil muslimati bi halata ga musulmai mata ba a taka shuf yaye wala hunna gare su li'anna hunna domin su yasifna hunna suna za su je su fanta su li azwajihinna ga mazajen su kila su kai rahoton su ko ko dai wani abu da ya faru wa shamala ma malakat aymanuhunna al abid cewa da abin da hannunta ya mallaka har bawanta namiji ma ya iya ganin ta duk baki daya awi tabi'ina ko kuwa sauran abokan kuma 'yan gida sauran abokan 'yan gida wanda kusan hukuncin gida ne da su ba zai yiwu ake ba su shiga gida ba ba za abokin suka biyo ɗanta suka biyo kaza kaza ko ko mai aiki ko ko gidan yake ko kaza ya zama dai 'yan gida to su ma wannan dai ba yadda za a yi da su ma sa iya ganinta da dai kyakkyawar fahimta to su ma waɗannan ba ba abu tabi'ina koko wanda suke biye da yan gida su ma ka su zama hukuncin yan gida ne da su fi fudulul ta'ami koko masu zuwa neman abinci koko masu zuwa kaza bara masu zuwa barar abinci da kaza kaza to wayan suka fassara awi tabi'ina din nan ko tsoho da diddigagge ko ma waye shi ko ba muharramin ta bane ta iya sakar zani a gaban ba ya zama ɗan uwansa shi ya zama mai mukama mai mukama ya zo ya bara sai da Allah wani ɗan uwansa ne ya mutu da sadauci ne mana zai kaza mai ita amma yau kuma sai ga shi ne kuma yau kuma an mutu dai yanzu yana so a taimaka ma abin da za a yi da na'iza da a sai da kamar ya tattara kuɗi ya ga to gani kuma kuma harisu ɗan kama mai ganin ƙwaƙwaf ya ji shi ya yi sai da shi kuma kawai yana gudu ya je samu wani masallaci ya kule ya ka zaka sai da ya rufa duk ya shigo ce na haɗa ka da zata Allah ina son gaggawa wannan ta ka sai ya buɗe wannan sai ce ga ta ta zama garbuli yanzu ya mutu yanzu wannan tsoho kai kai shedani tsoho mai mutsara ko ko tsoho ma'ana shi ne ma'ana abu tabi'ina tsohon da gagge malam kuma wannan yanzu ai kuma an zama garu sai garin mudu nan kuma wal abu lahi da mahaukaci wanda bai san sama ba ko bai san ƙasa ba wawa kuma an ce da wannan duk ga baki daya to ghairu ulul irbati to su ma ba tabi'ina dinnan ba wa'anda suke da sha'awa ko bukata ba zuwa mata din ashabul hajati masu bukata ila nisa'i zuwa nisa'i sai ta yi tsaro ta yi mayafi ta yi sa kayan wanda zai sufurce ta min arrijali na daga mazaje bi allam yanta shir zakar kullum a ce kuma gaban su baya tashi to ba da wayannan ake ba yan yara ne yan kanana ba da wannan ake ba awish tifli ko ko dan yaro ai ana nufa atfalu yan yara ake nufi aw tiflu ko ko yara allazina lam yazharu wa inda basu yi tsinkaye ba ala auratin nisa'i ba san me tsaraicin mata ba to fa yajuzu wannan ya halatta an yi dina lahum mata su bayyana a gare su abinda ba fuska da kaza ba illa ma baina surratu wa rukbatu sai dai tsakanin cibiya da gwiwa ne nan ko kananan ne ko ba za ta bude ba to ana cewa yara sun kasu uku akwai yaron da ko ta yi bude a jikinta a gabansa bai san mai ke ba kuma ba zai iya kai bayanin me ya aka yi ba wannan shine gangare yaro akwai wanda ko ya san me ta yi zai iya zuwa ya ce ya ga abu amma bai san me ma'anar wannan ba me ma'anar wannan ba wanda iyaye suke tada ga wanda yake ya ga baba ta goya baba karen da ya iya kai bayani amma me aka yi shi kawai goyo ya ga an yi wannan shi ma amma wanda ya san ma'ana abu ya san ka komai kaddasa ba yaro bane wannan irin da yara na yanzu wanda kusan an hotuna da tv da kaza da waye duka kaza kaza to sai a mata su dinga sa riguna dai masu kyau to a tsaraici ba dai a bar jiki a waje ba da kaza ba tsananta wannan alheri ne ko ga darajar mutum ma ko ga kaza kaza to wannan shine abin da shari'a take nufi duka baki daya ولا يقلوا على عورات النساء ولا يجرفن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كس ولا يضربن كس دنگا بغاوا بأرجلهن da kafafuwansu li ulama dan a san ma yukufina abin da suka koyo min zinatihin na daga tsawarsu ko dan a san me ta koye na daga takai ba ko kuwa irin masu sarƙa sarawar sun sarƙa ko kuwa mutanen da kwandage ake sawa mun duwar zinare awarwaron aka tashi a hannu sunansa awarwaro idan na ƙafa ne sunansa munduwa sunansa munduwa to da mutanen da yanzu talauci malam duk ba irin wayannan abubuwa da tsofaffin ma masu kuɗi ga dunkulalliyar azurfa malam awarwaron azurfa a ƙafa wadda ma ta ita ma zinare za ka gani zinare za ka gani ƙafa da abu to kuma yanzu za ka ga wayansu yan adam kuma suna sa sarƙa suna yin to wannan dai kan kuma ta dinga yaye kafafuwan nata ko kuma ma baka lura ba dan bubbuga kafar ka kallo me a wajen ne duk da haka dai ba kuma ta wajen mijinta kaga yanzu dai in aka yi haka kuma ai dole ta nemi namiji kuma wanda za ta nuna masa ta wajen mijinta da yake abu to kar su buga kafafuwan su ko dan san jin ƙara aurora ko jin ofsaf ɗin takalmin duk ba tsaraici ba ne a kuma in zai jawo sai an tsaya an kallo ya ne nau'in yaya kafar ta kaza kuma ya zama tsaranci duka duka baki da to shi shine ko yu'lam ma yufina dan dan a san abin da suka koye min zinatihin na daga adansu min kalkali na daga munduwoyi ya taka a da yake yin kara وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله أتوب على الله بكبا المؤمنين ثم توبوا على الله إن كما أكذوا أبن لا حول ولا قوة إلا بالله كما حكم بعد وأتوب أرسل أرسابا كما من قوة الله da rahamar Allah ko dai an ɗan saba irin na wani ba zama fasikai ba ta wa tubu ila lahi ayyuhal ayyuhal mu'minuna to mu'mine ku tuba zuwa ga Allah in kuma duk abin ya gagara ko kana garin da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ta suturce din ba gari ne mai zafin rana irin kasashen faransa gari mai zafin rana wani zuru za a ga dole ne kaza din to kuma bari a samu shargalle ko a kaza ne in ka samu to a tubu ila lahi a tuba a duba ko ɗin da kuma zai da wani ɗan wayewa kaza kaza kaza ta ito ta sanni ta yi zunubi duka to tubu ilallah duk da baki da shehu jana abul abbas shehu tariqa radiyallahu anhu ardahu anna bihi amin ya wura a ba da tariqa sa ko ga mai shan giya ne amma wanda mai shan taba to me da taba ita abin da ya jawo ke ka ta je laifi ne ba ku tuba ba amma komai gima laifi da aka san laifi ne to shi kenan ka tuba to tun da dai ga yanda Allah ya ce a yi in aka kasa ko saboda gari ko saboda akwai garin da in ka je ka lullube mace ta je lullube ta shi tamanin sai a kama ta a ce ya ta'adda ce bom ta rungumo yanzu sai dai zai shiga abin ya zama dole zai toto wato sai mutum ya tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan an shiga ban idan za a kama ruwa za a yi tsuguno a kalli gabas ko a kalli yamma a kalli gabas ko a kalli yamma to sai sahabbai suka ce sai muka je garuruwan da suke da banɗakai kuma sai dai in mutum shi zai yi sai suka je garuruwan da yake da banɗakai muka je siriya tana da banɗakai to wani zubin banɗakin inda za ka tsuguna ka sa gaban ka wani zubin gabas suka ce to sai mu zauna mu ɗan kauce dai iya ƙarfin mu kuma mu ce astaghfirullah ayi istighfari duk da baki da haka wani ya gaba wani zunubi ne abu ba to ta nan malamai suka kakkafa hukunci wannan ana nufin asarari asararin ma sai dai in kuma in ka sa gaban ka zai zama titi ne to a to ka kalli gabas ba kuma ka ba titi tsiraicin ka ba to in kai za ka shirya gidan kai za ka shirya bandakin sai ka shirya tukunyar kashi ko wajen ta kalli arewa ko ta kalli kudu kar ta kalli gaba in kuma haka ka zo ka yi gidan ko ko haka ka zo ka kama haya dole sai ka kalli gaba din sai ya kalla wani suka ce ma to tunda haka ne ma sabai suka to ba ana nufin ginan nan waje ba ana nufin waje buɗaɗɗe duk gaba ki da to akwai abubuwan da shari'a ta hana ko kuma zamani al'ada zaman wuri kaza kaza ya jawo dole a yi to sai a yi istighfari fatu illa sai a shiga ɗari koɗi kuma fi da haka ba wanda zai ce yana yin istighfarin da ba shi da zunubi akwai wani abu da yake yi ma shi bai san ma zunubin ba haka istighfarin duk sai ya maganin wannan to tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jami'an gabaki daya ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai sai Allah ya ambace su dai ya ambace mu mu'minai ko ba a iya yin hakan ba dai sai Allah ya ambace su mu'minai ana an gode Allah kuma malamai suka ce wannan aya ta nuna yin zunubi zai fitar da mutum daga da'irar imani yin zunubi bai fitar daga kai mutum ya tuba duk wasu daga shi dai an taka abin da Allah din ya sassa din ga baki daya amma Allah ya ce wa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jami'a ayyuhal mu'minuna ya qumu ne tubna ila Allah wa rasuli shabe ta mun tuba zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuba mimma waqa alakum na daga abin da ya faru gare ku minan nazarul mamnuni ya zuwa duba din nan da aka hana ko kuwa su ma abin da aka sace a yi din nan ba a yi din nan ba to duk a tuba zuwa ga Allah la Allah kun tafi da huna ko ku kwaran banta kan juna ko ku tsira zuwa lahira tuba babban abu ne kwarai da gaske tuba yana daga cikin amanar da ta rage mana akan ƙasa in dai ka yadda kai mai zunubi ne ba ma'asumi ne kai ba in dai ba annabi ne kai ba ko ba mahafuzi ne kai ba abin kiyayewa ne daga Allah kusan abu ɗaya ne amma kuma saboda girmamawa da zanga kowanne ana ba in wajen annabi za ka faɗi wannan abu sai ka ce mai isma tsari daga Allah in wajen wali ko wajen wanda Allah ya kiyaye wani mumin maza ga Allah ya kiyaye shi duk wani abubuwa sai ka ce mahibzi wannan kuma mahafuzi ne mahafuzi ne to wayansu sun kutsa sun gaya wa bayin Allah din ma isma to dai an zo wajen fasara ana cewa suna nufin hizbi mahafuzi akwai ma'asuri wanda Allah ya kiyaye shi ba zai taba zunubi ba yanzu annabi yanda mu ba za mu iya tashi ba ba mu da fuka fuki yanda za ka iya tashi kamar tsuntsu ba annabi ba zai iya zunubi ba zai iya tsare iya zunubi ba akwai mahafuzi wani bawan Allah da Allah ya kiyaye shi shi ma ba zai iya ba shin haka ne fassarar ma'ana ko ku a ma'ana hifzin da isma din duk gaba kida laifin abun ba zai same su ba yanzu ga mutane biyu ɗaya yana da isma ɗaya ba shi da isma adamu da iblisu annabi adamu alaihi salatu wa salam yana da isma iblisu Allah ya la'ance shi ba shi da isma suka yi laifi a lokaci guda har ma laifin mai isma din nan kamar ya fi muni ma wala ta kana ba har ko kusa da bishiyar nan kanku wala ta kula kanku ci amma ikon Allah da annabi Adamu da Hawwa saboda kasar wa Iblis suka ci yanzu an ce kafi sun saba ko amma saboda isma kuma ga sunan alaihi salatu wassalam ba Allah ya gafarta musu suka tuba suka kankan da kai Allah ya lakana musu haka laƙe adamu min rabbi kalimatin don haka ake so ba kai za ka dinga shartowa kanka wurdai ko ka dinga shartowa kanka abubuwa ba a shehi ne mai izini in ga annabi wajen walaka ai wajensa in ba shi wajen magadansa shehi ne mai izini zai lakana ma fatalake adamu min rabbi kalimatun adamu daga ubangijinsa ya tafi kalmomi lakana mar aka ga manzo Allah na ana lakana mu kul fadi kaza kul kaza waye yau zai karatu sai da ce Allahu ahad a sai ka yi talbini sai ka ce kul huwa Allahu ahad dan a ji hayyo akwai talkini haka kaza kaza to adamu da ya karbi talkini kan mulki ta abin da ya karbi dalika istighfari da kaza fa taba alai sai Allah ya tuwa masa aka dan zartar dai da hukunci da dan dai aka ce ba komai a sauka dai to amma za ku dawo kuma ku da yawa ya zo ya haifi annaba ya haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haifi wani bawan Allah yana cewa ballan ice guda daya an ci an zo an halicci wannan ali an haifi wannan alkhairi har an haifi annabi Muhammad ita ai da ni ne ma bishiyar zan cinye gaba daya ko a haifuwa kuma bishiyar zan cinye gaba daya amma iblis in ka lura shi kuma iblis ya ga shi da sun sama aika mun ba wani laifi ba illa iblis abe shi ba Allah kuma ba wani abe iblis ne da ya kawai yaki ke ne a jira ibnu yake to sai dai kuma akwai kamar dan tawaya tawaya to shi kuwa ya ki karban talkini bai ya karbi talkini daga wajen Allah yanda Adamu ya karba ba shi yawa kansa falsafa banza ya dinga ja ai na bi shi kuma ya dinga gwajar gwaje-gwaje da abubuwan da nan duk ba wajen gwaje-gwaje ba ne wajen tuba ne da wajen kankan da kai to a bana abin da za a gafarta mu duk da baki ɗaya ko to yanzu shi iblis har gobe sunansa shaidanin waji shaidani to kaga yanzu ma'anar isma a nan wajen in muka dubi zahirin abun ba wai ma'ana ta ai abun ba a'a an yi abun amma sharrin abun abun bai yi tasiri ba abun bai yi tasiri a ruwa ana ce mai isma ana ce mai istifa'i zaɓi daga Allah da haka su ba suka kafa hukunci cewa jinaya laifi ba ta cutar inaya ko istifa laifi bai cutar zaɓi da Allah ya sai dai mutum ya yi hankali kai ya je ya amincewa makir laifin ya sa kuma ya amincewa makircin Allah ya ga Allah ma ba zai iya kama shi ba zai kuma nan kuma kafirci ma ya faru mutum ya ga dan yana ganin jamala Allah kullum yana bai san kuma da duk in kaga jamala Allah ka san jalala tana nan kusa da kai duk gaba daya duk in ga da aka wayansu wani bawan Allah wai ana ganin sa kuma kace duk aka haiwa sai zai ce ashe an haifi wanda zai mutu sha'uzu billahi kare wa dan mu fatan zai ce to ko ai shekara dubu zai mutu ko zai mutu ba to ɗan gida aka gina da ashe an gina abin da zai rushe to wani albaka addu'a kake mun ta ba baka addu'a nan da shekara dubu dai akila ko bai bai rushe da kanka kai ka rusa su ya yanka sa rusa ko kuma ana ga ma'ana yana kaza to in mutum ya kuma amincewa makircin Allah sai kuma Allah ya sa ya tabo Allah gaba daya ya tabo sultanul uluhiyya jin kai hadaran Allah din kuma nan kuwa in ya zo kuma kowa da annaba da waye zai ga an hada ana tuba rabbi sallim sallim kawai abin da ranar kiyama annaba abin da su rinka wurdin su kenan rabbi sallim sallim rabbi sallim da gidan sultani sarauta ne na duk da baki da to kaga nan ga abun an yi amma shi umin abun bai cuta ba kila shine ma'anar hijji kila shine ma'anar isma kila kila kuma ma'anar isma da annaba ma ba su yi abun ba ma kwaskwata ko da an karawaito waɗannan abubuwa na cikin Qur'ani sun yi kaza na adabu da kaza kaza kaza hasanatul abrar ne sayyi'atul muqarrabin mu ibada ne a wajen amma su kuwa laifi ne a wajen su saboda mu mun dan shigar da riya su kuwa sai sun yi ikhlasi da kaza fastakin kama umirta duk ga baki da to dan haka duk wanda hatta su din suna yin istighfar duk wanda ya san bai zunubi ne ba zai yi istighfari ba to kuma babu wannan babu wannan to dan haka shi istighfari larura ne a rayuwa yanda kasancin abincin larura ne a rayuwa to istighfari larura ne a rayuwa dan istighfari ne yake kiyaye musulmi daga azaban Allah istighfari ne yake kiyaye mu daga ba dai istighfari ba duk wuta zamu yi duk wuta zamu ba wani abu to amma istighfari ne kuma ya kare mu duk gaba ki da da haka manzo Allah yace amana ce da Allah ya ban mana وما كان الله ليعذبهم وانت فيه ان كان اتجنس يا رسول الله الله بزي مس عذابا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون to kuma yanzu ma'azi daga to in ya tafi ba to to da istighfari a shi duk in kuna istighfari kuma kaza kaza in kuma kai kana nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka istighfari zo gaban sa walau nan yuzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru zo gaban sa wanda kuma yana ganin a'a to yanzu bai gaba yana can madina kabari kaza to in yana da kuɗi ya in zai isi farin ya hau jirgi ko ya yi na garin sa amma ga wani gangare kuma ya hau jirgi ya tafi gaban manzon Allah a kabari da zai faɗa isi farin karɓaɓɓe ne a nan ƙada'an ja'uka mastaghfirullah wa astaghfirullah lawajadullah tawwabar rahima to zai tafi gaban manzon Allah kuma wannan yana daga albarkan mutum ya tafi kuma da hajji ya je dan ya zo yin istighfari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to istighfari larura ne inda ka san ba za ka zauna ba cin abinci ba to inda kana san aljanna dole sai ka rike istighfari wa ma kana Allah mu'azzibahum hum yastaghfiru Allah ba zai musu azaba ban dai suna istighfari wa daruri istighfari wajibi ne listidrarul khair in ma kai kana da wani alƙawari da Allah ko kana da wani kashafin ka ba za ka ci wuta ba amma ai kana san alkhairai kuma istighfari bayan maganin wuta ne kuma akwai alkhairai da yawa da yawa da yawa da yawa da istighfari ne ke kawo su malamai sun kirga wajen talatin wanda duk kuma za ka tun rayuwar mu akai take duk istighfari ne yake kawo su bare halin da muke ciki yanzu ba mu da magani bayan tsaron da waye kuma sai istighfari mu koma wa Allah listidrarul khair sabida saukar da alkhairi taso alkhairi mai yawa alhissiyat alherin sarari wal ma'anawiyat da alherin kai ma arufin dole sai ka rike istighfari wani walidin wani wata fahimta wata ma'arifan ba za ta zo ma a halin da kake ba sai da istighfari dan haka manzo Allah yake istighfari kowane lokaci in dai na zunubi ne bai dace yayi ba ba shi da shi in kuma na sai alkhairan su zo ne bai dace yayi ba duk an bashi wannan بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نعم إذا أبا شبا أما فتحي مبيني فتحي قريبي فتحي مطلقي صلى هذا هنا كل هنا عين سبعين قو دم إن يجمع غين ما يدقدق أزوتيا غين الأنوار يجدقدق ما وشي من الله صلى الله عليه وسلم duk hadarar da ya zauna ma manzo Allah sallacin ƙara gaba yake dikin tawa ido dikin tawa ido taraki yake to dikin tawa ido in ya taraki can inda ya zauna ya fahimci Allah sai ga ashe ya takaita sai ya yi istighfarin zaman sa a can ya aka ya fahimci Allah haka gashi yanzu da ya ƙara taraki abu ya ƙara haka haka haka har yau ana tafi haka sallallahu alaihi wasallam taraki ake yi duka baki da to kuma ina wani to in kai arufin da dama dole hita istighfari fatubu ila bari'ikum faqatlu anfusakum shi istighfarin arufai ba wai aka ga kullu an ka kashe kanka zaka yi istighfarin bani isra'ila ne faqatlu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum to shine tuban naka ka zama babu duk baki da kashe to kuma haka zaka yi khairin ma a cikin hadarorin ma duk baki da ka san dama astaghfirullah ina neman sutura Allah ko Allah ya suturta ni wane mutu ya daga nan zaka ji kanshin abubuwa ina neman sutura Allah ko ko Allah ya sutura gafuru rufe abu Allah ya suturta ka Allah ya wani sutura Allah ya suturta shi ka a ga zunubin ka a ga kaza kaza ko ya nufa ma labulan kudurarsa da iradarsa ko kaza kaza kaza wani kuma shi hadarar hadarar ma yake suturta shi to kuma hadarar ta suturta ka sai kara ya ga istighfari to yana gade dama bidaya fil nihaya nihaya fil bidaya arifi farkon sa istighfari kuma karshen na kan ma dai ko ina yake da sai ga istighfari sai ga ashe inda ya baro din ta dama hadara ana cewa menene ajazu ha sadaru ha ko tarwada ce dan haka wani wani azali daga cikin jin nasibi ne yace ya rawaito hadisi sai dai ba a yadda da shi ba daga kaza kaza ya shi da kansa ya tambayi manzo Allah ina ubangiji mai ta kawo halitta sama da kafa yace yana cikin kifi har sai kai wannan hadisin aljalu ne ba dan adam to amma mu kuma na mutanen balarabe ya tambaye shi ina ubangiji mai ta kawo halitta sama da kafa yace fi ama yana cikin girgije ma fa ko hawa ma ta ta ba sama sama da shi ba kasa kasa da shi ya ai dai har yau tun da girgije ya dinga baki da kuma annabi ya san me fi yace ciki kaza kaza to kaga amma dai wannan hadisi yana buƙatar mutashabi akwai magana akwai abin da yake to haka nasa to haka hadara take yanda ake kamo tsiyar tarwada a zo a hada da kanta to haka haka da'ira take duk gaba ki da da istighfarin ka kare kuma kaje san ma duk inda kaje ma duk gaba ki da da zalatin kawai kuma ne kaje da kilabu duk inda kaje dai ga dai da istighfarin to duk mai son baiwar zahiri da ta baɗin din da ya kama istighfari ko arifin ne dai kai ka kama ko manar kaza kaza ka kama in tsoron wutar kake da ka kama in san alkhairai kake in san zaman lafiya yake dai a kama duka baki da saboda Allah fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ku yi istighfari nace ku yi istighfari ku nemi gafara ubangijinku ubangijinku mai yawan gafara ne yursilu sama alaikum midrara sai ya aiko sama ta ce muku ruwa sai damuna mai kyau ta zo a samu abin in aka yi ruwa mai albarka mai kaza ma'ana abinci sai ya gani istighfari yana kawo abinci yanzu wannan aya duk ta faɗi economy tattalin arziki gaba ɗaya ta faɗe shi istighfari yana kawo abinci duk gaba ki sama za ta yi ruwa ƙasa ta yi gari ya daɗi tsirarruka duk su faru wa yumti da kun bi amwalin Allah ya muku daɗin kuɗi kuma kuɗi kuma su kuɗi abubuwan da za su kawo su duk su zo Betir ya zo kasuwanci ya zo waye ya zo dai kuɗi abubuwan da zai kawo kuɗi kuma duk su zo bi amwalin wa banina Allah ya kawo iyali kuma dan adam ga hatsi a rubu ga kuɗi a banki ga haka ai kuma ya aure ai ya aure ya da kuma da yaya duk kuma kuma iyali kuma su wai da Allah kun jannati Allah ya sanya muku gona kai ga sunan wa wai da Allah kuma anhara ya sa muku koramai ai ta noman rani ai ta noman kaza kuma komai ai ta su ai ta cin kifin ai ta abubuwa da yadda na ruwa duk ku samu albarkar istighfari to kaga istighfari dole ne ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم قوة إلى قوتكم وتعالوا ذلك يا قوم تالينا كي كنمي غفر أبنجدكم ku koma zuwa ga ubangiji ku tuba zuwa gare shi ya aiko sama ta dinga muku ruwa ya tsara muku karfi akan karfin ku karfin soja karfin jikinka karfin tattalin arziki karfi karfi ne komai komai ana so ya zama mai karfi ko ya sufa yanzu komai ana so ya zama mai karfi to sai Allah ya kara muku karfin nan abu sa karfin da kuke da shi duk gaba ki ya alif lam kitabun ukimat la lokaci yayi a tare salatu fat Amin. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين